الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب زام تاشي قرش قرش للتافي من أسفن بيت باب باب الفصل نسب عند بير فصل عندك بتو أكم وصو ذكرورا da kuma addu'o'i da tawaidoji na neman tsari waɗanda aka ruwaito su daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu wani musulmi da zai ce ya wadata daga barin su baya bukatar su wa fi sahih al-hakim aidan an ibn umar radiyallahu anhuma annahu lam yakun yajlisu majlisan kana indahu ahad aw lam yakun illa qala daga sagirna abdullahi dan umaru dan al-khattab radiyallahu anhuma aka ce annahu lam yakun yajlisu majlisan bai kasance yana zama a wani majalisi ba kana indahu ahadun aw lam yakun ko akwai mutum a wurin ko ba mutum ko shi kadai zauna a majalisin to sai yayi wannan illa qala face sai ya ce اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك وارزقني من اليقين ما تحول به علي مصائب الدنيا وبارك لي في سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني اللهم اجعل ثأري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل الدنيا أكبر عني ولا مبلغ علمي اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني فسئل عنهن ابن عمر فقال كان غصم يختم بهن مجلسه akwai hikima da ƙwarewa da sabo da ilimi ga ibn al-qayyim ya zaɓi wannan hadisin ya zama shi ya rufe littafinsa da shi to addu'ar tana cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta mini abin da ya gabata na zanubaina baka san iyakarsu kullun cikin su miki wa ma akhartu da abin da ma zan yi nan gaba ya Allah ka gafarta mini wa ma asrartu da abin da na boye ba wanda na ya gani sai kai bayi suna da zunuban su wanda babu wanda ya san su sai Allah kuma haramun ne kai zunubi ka zo kana faɗi zunubi biyu ka yi zunubi kuma ka zo kana ba da labari Allah ya rufa ma mutum asiri ko mutum ya zo yana tona ma kanshi asiri to da ka zunubi akan zunubi mutum ya yi laifi kuma ya zo yana faɗi wanda aka ce za ka iya faɗa ma kai zunubi kamar yadda limamin nawawi yake faɗi a cin al'adkar cewa za ka iya faɗa ma wani bawan Allah da kake sanya ma wa'azi ko ya maka nasiha ko ya faɗa maka wasu hanyoyi da in ka bi su da izinin Allah za ka daina wannan saɓon to babu laifi ka ba shi labari amma haka nan mutum ya yi zunubi ba wanda ya gani kuma ya zo yana faɗa ma wani to zunubi biyu Allah shirye mu wa ma asraftu da kuma abin da na yi wanda ya kasance na wuce gona da iri israfi ce ne banna to duk Allah ka gafarta mu wa ma anta alamu bihi minni ya Allah da kuma abin da kai ka fi sanin shi fiye da ni ma akwai abin da dan adam yakan aikata shi tsammanin sa da'a ne amma ma'asiya ne yi akwai abin da kake tsammanin ka aikata za ka samu lada amma zunubi ne a wajen Allah maɗaukakin sarki ɗan adam yana da wannan to ya Allah ka fi ni sanin wannan abin ka gafarta mu Allahumma rzuqni min ta'atika ma tahulu bihi baini wa baina ma'asiyatik ya Allah ka azurta ni daga cikin yi maka biyayya abin da zaka sha makance tsakanina da sabona ka sa idan ina wani sabo to ya Allah ka bani ikon yin da'a sai da'ar ta zama shamaki a tsakanin saɓona da da ni in daina saɓon ya zama da'a ta zama makwafin saɓon da nake warzuqni min khashyatika ma tuballighuni bihi rahmatak sannan ya Allah madaukakin sarki ka azurta min ni da tsoronka wanda tsoro ne da ya haɗu da saninka shine khashiya ma tuballighuni bihi rahmatak abinda zaka kai ni zuwa ga aljannaka za ka kai ni zuwa ga rahmarka ya Allah kaman haka warzuqni min al-yaqini ma tuhawinu bihi alayya masa'ib ad-dunya ya Allah madaukakin sarki ka azurta ni da yaqini tabbas abin da zai sa in zama musibin duniya sun min sauki domin daga cin abin da ke wahalar da mu in musiba ta fa akwai za'aful yaqin amma in ka tabbatar da cewa wannan abin dama Allah ya rubuta duk yadda kai sai ya faru da kai to in ya faru da kai shikenan sai ka ji sauki amma idan mutum yana da za'aful yaqin yana da raunin yaqini game da Allah to shikenan da wani abu ya faru sai ya rikici amma dama ya san wannan abin zai faru a rubuta wannan abin tun kafin a halicci sama da ƙasa da shekaru ɗaya shekaru dubu hamsin kamar da ya tabbata a hadisi sahihi kafin Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin an rubuta duk abin da zai faru da shi abinda annabi adam alaihi salam ya ce ma annabi musa alaihi salam ce shikenan ka kana da yaqini wa barik li fi sam'i ya allah kai amin albarka a cikin jina ya zama dijjin da zan yi ya zama alkhair kuma alkhairin mai ci gaba wa basari haka ya allah madaukakin sarki kaman albarka a gani na ya zama duk abin da zan kalla ya zama alkhairi waj'alhum alwaritha minni sannan ya Allah madaukaki ka zama su ka sa su za su gaje ni me ake nufi da shi shine ka banni da jina ka banni da gani na ha mutu da su su zama su suka gaje ni kenan domin aka ce warithuka ay al warith la yakunu la yakunu ahadun warithaka hatta yakuna aqibak ba wanda zai gaje ka sai wanda ya zama a bayan ka to addu'ar malamai suka ce fassara ta ya Allah ka banni da jina da gani na ha mutu shike shine waj'alhum alwaritha minni Allahumma ij'al fa'ri ala man zalamani ya Allah ka dau mun fansa da kanka akan duk wanda ya zalunce ni as-sa'ar shine fansa ya Allah duk wanda ya zalunce ni to ka daukan mun fansa da kanka na ban ma kagan Allah ya dau maka fansa shi ke unsurni ala man adani ya Allah duk wanda ya gaba da ni ya Allah ka taimake ni akan sa ka dora ni akan shi wala taj'al ad-dunya akbar hammi ya Allah kar ka sanya duniya ta zama ita ce babban manufata wala mablagha ilmi ya Allah kar ka sa karshen gani na da ilimi na shine duniya ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun kar ka sa wannan duk abin da zaka bani a duniya to ka sa wannan abin ya zama sanadiyya samun lahira ta ne duk abin da za ka bani ya Allah a duniya kwace min addini na da lahira ya Allah haka ba shi ne abin da addu'a take nufi shi yasa Allah ya zargi masu addu'a mutum kawai Allahumma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa lahu fil akhirati min khalaq amma sai ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu kaga shine saboda ka addu'a mai kyau ita ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban sannan hasanan nan ba abin da kai kake ganin shi hasana shine hasana a wajen Allah ba Allah yana da hasanarsa ka ba shi dama ya baka ka roƙe shi cewa da hasana fi duniya ya baka shi ce da Allahumma la tusallit alayya man la yarhamuni kaga addu'ar da yan Najeriya kamata mu rika yi ce ba ma yi kuma ya Allah duk wanda ba zai tausaya mana ba ya Allah kaka ba shi shugabancin mu a'a mu ba ma yin wannan sai dai mai zagi ko kuma wanda idan mai rufe mu ce shi muke so kawai ko ta yaya ne a'a wala tusallit alaina man la yarhamuna in kai wannan addu'a shi kenan ka gama ka ban ma Allah cikin addu'o'in da manzon Allah sama yake duk sirrin rayuwa a nan suke shi yasa asara ce babba a haramta ma addu'a in aka haramta ma mutum yin addu'a to gabaki ɗaya ya zama asarar a cikin addu'o'in manzon sama akwai fiqhun rayuwa bayan kuma abin da kake roka akwai fiqhun zamantakewar duniya duk addu'o'in da manzon sama ya karanta zaka same su a cikin su akwai fikihun rayuwa ya ya kamata ka rayu a duniya ma to Allah ganar da fasu ila anhun ibn umara sai aka tambayi sayyidina abdullahi dan umar fa qala kana sama yahtimu bihinna majlisahu sai ce manzon sama ya kasance duk lokacin da ya zauna a wani majalisi to sai wannan addu'a ga ta nan mai addu'a aka sai a rika yin ta mutum ya rika yin ta ya saba wallahi muna da karancin yin addu'a muna da karancin yin addu'a yanzu za ka ga hatta ɗalibai masu almajirai masu addini sai ga azkar waɗannan azkar ɗin ba sa kula da su wani da za ka tambaye shi ka ce yaushe rabin da ya zikirin safe da na maraici ya manta zai hau abin hawa baya yin komai waɗannan addu'o'in ka ai sakaci da su su ne sirrin rayuwa in kana yin sai Allah ya ta sauƙaƙa maka rayuwa abinda baka zata ba kawai sai Allah ya ta kawo maka kuma ka zauna lafiya Allah ka ba mu ikon yin haka to wannan ita ce addu'a ta ƙarshe a cikin wannan fasali na 75 da malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya tattara a cikin littafin sa al-wabil sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib to shine sai zai khatama yace walhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu hamdan tayyiban mubarakan fihi yabo wanda ya kasance mai tsarki kuma mai albarka a cikin sa kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaman yadda ubangijinmu yake so kuma ya yarda da haka wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi kamar yadda kuma ya cancanta ga girman fuskarsa da kuma buwaya daukakarsa mil a samawatihi wa mil a ardihi cikin samansa da kuma cikin ƙasarsa wa mil a ma bainahuma da kuma cikin abin da ke tsakanin samar Allah da kuma ƙasarsa wa mil ma sha'a min shay'in ba'du da kuma da cikon da abinda Allah ya ga dama bayan waɗannan hamdan la yanqati wa la yabidu wa la yafna yaban da baya tsinkewa wa la yabidu ba zai lalace ya halaka ba wa la yafna kuma ba zai kare ba shi yasa malam ibn qayyim yana da wata risala mai ban sha'awa ya karama yasa mata suna siratul hamd wani nau'i ne na hamdala aka yi masa tambaya aka nemi fatawarsa a game da shi da menene ahmadu kallahumma hatta la yabqa hatta la yabqa hamdu wai ina yabanka ya Allah har ya zama babu sauran yabo shine aka tambayi malam ibnu qayyim game da wannan sigar yace siga ce da ba a samo ta kwata kwata daga littafin Allah ba da sunnan manzon sama sannan sahabbai sannan akwai banna a cikin ta a ce hatta la ya baqa hamdun ahmaduka allahumma hatta la ya baqa hamdun ku kage shine wannan adada ma hamidahu alhamiduna adadin duk abinda masu yabo za su yabe ka da shi ya Allah wa adada ma ghafala an zikrihi alghafiluna adadin waɗanda suka rafkana ba su yaban Allah kasan iyakarsu kasan iyakarsu ba sallallahu ala sayyidina Allah yayi salati ga shugabanmu wa maulana kuma majibincin lamarinmu Muhammadin shine annabi Muhammad khatami anbiya'ihi wa rusulihi shine cikamakin annabawansa da manzanninsa wa khayratihi min bariyatihi kuma zababbe a cikin halittarsa wa aminihi ala wahyihi kuma shine amintaccensa ya bashi wahayinsa ya zo mana da shi wa tafirihi bainahu wa baina ibadihi kuma shine jakadansa ambasadansa a tsakaninsa da bayinsa fatihi abwabil huda shine mabudin kofofin shari'a wa mukhrijin nasi min adh-dhulumati ila an-nuri kuma shine wanda yake fitar da mutane daga dubbai na kafirci da shirka da riya da sauran sabo ila nuri zuwa ga hasken shari'a bi izni rabbihim da izinin ubangijin su ila siratil azizil hamidi har zuwa ga tafarki na Allah mabuwayi abin yabo allazi ba'athahu lil imani munadiya wanda Allah ya aiko shi ya kasance mai kira zuwa ga imani wa ila siratil mustaqim hadiya kuma wanda ya kasance zuwa ga hanya madaidaiciya mai shiryarwa ne wa ila jannatin na'imi da'iya kuma wanda ya kasance zuwa ga aljannatai na ni'ima kira yake zuwa gare su wa bi kullil ma'rufi amira kuma ya kasance ga dukkan abu mai kyau yana umarni da shi wa an kulli munkarin nahiya kuma ya kasance dukkan wani abu mara kyau to ya kasance yana hani game da shi fa ahya bihi alquluba ba'da mamatiha sai Allah ya rayar da zukata bayan sun mutu afaman kana maitan fa ahyaynahu فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كاجني وأنارها بعد ظلماتها sannan ya haskaka waɗannan zukatan bayan sun shiga cikin duhu wa allafa bainaha baina shatatiha ba'da shatatiha sannan Allah madaukakin sarki ya tattara zukatan nan bayan sun rarrabu sun wasu wancan na gaba da wancan waccan kabila shekara arba'in ana fada ana dambe ana yakar juna akan tsuntsun banza tsuntsu ya jawo aka yi fada ana yaƙi waccan kabila ta kashe wancan waccan kabila ba a ga maciji dan waccan kabila bai bin waccan hanyar amma Allah madaukakin sarki ya aiko manzo Allah sallama sai kasu sun kasance fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai ga sun zama yan uwan juna shi yasa ba abin da zai hada mutane in ba addini ba addini shine yake hada kan mutane amma duk wani abu ba addini ba jam'iyyar siyasa ba ta hada kan mutane jam'iyyar siyasa ba ta hada kan mutane kabilanci bai hada kan mutane ƙasa ɗaya ba ta hada mutane amma addini shine almu'allif shi yake hada tsakanin zukatan mutane baka san mutum ba baka taba ganin shi ba amma kuna haduwa a wani taro na musulunci sai ka ji kawai kana san shi sai ka ji kawai ya maka kaga shine wannan fada'a ila Allah azza wa jalla ala basira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da miki ake masalatin nan sai kira zuwa ga Allah madaukakin saki ala basira akan ilimi bil hikmati yayi da hikima wal mau'izati al hasana sannan da wa'azi kyakkyawa wajahada fillahi haqqa jihadihi kuma ya yi jihadi da nau'ukan jihadi gaskiyar jihadi kenan hatta ubida Allah wahdahu har sai da ya zama Allah ake bauta mawa shi kadai la sharika lahu ba tare da wani abokin tarayya tare da shi ba wa sarat da'awatuhu sayrat ash-shamsi ko sirat ash-shamsi fil aqtar sannan da'awan manzo Allah sama ta zama ta yi tafiya irin tafiyar da rana take fil aqtar a garuruwa ina ne rana ba ta shiga a faɗa mana to ba inda da'awun manzo Allah sama bata shiga ba in kana son haka sai an je a wani mu'tamar wani international conference na musulunci sai ga wani kawai sai ganshi kamar aljani ma halitta shi sai ka maksa ka tambaye shi wace ƙasa yake sai ya faɗa maka can wata ƙasa sai ka ji Maldives daga jizu Maldives can daga tsibirin Maldives yake ce daga nan zuwa daga nan zuwa can garin ku tafiya kaman kilomita nawa ne sai ka je na ce mar kilomita dubu goma kuma ya taho in ka je aikin hajji haka za ka je to ba inda da'awar manzalla ta sama ya ce la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar bi izzi azizin wa bi dhulli dhalil duk wanda yake son sai ya gama da musulunci manzon sama ya ce wallahi musulunci sai ya shiga duk inda dare da rana ke shiga da ɗaukakar mai ɗaukaka ko kaskancin mai kaskanci saboda wanda ya ce zai doda musulunci to kamar rana ce ta fito ka sa tafin hannunka kai haka ka ce ka a ga rana ka ba kanka wahala shi yasa in naga wani zubin ai ta sa wasu kilif ana na bakin ciki na damuwa kai abu sai a ce ga wani abu can ana yi a wata ƙasa na damuwa to ni kai me zai maka kawai a tayar maka da hankali Allah ne zai kiyaye wannan addini ba mu ba wa balagha dinuhu alladhi irtadahu li ibadihi ma balagha al-layl wan nahar kun ji ko addinin sa ya kai wanda Allah ya yarda da shi ga bayansa duk inda yini da dare suka kai wa sallallahu azza wa jalla wa mala'ikatuhu wa jami'u khalqihi alayhi Allah ya salati mala'ikunsa su salati kai dukkan halittunsa su salati ga manzon nan sallallahu alaihi wasallama kama urifa billahi ta'ala kama kama arrafa billahi ta'ala wa da'a ilayhi kamar yadda ya ganar da mutane suka san Allah wa da'a ilayhi kuma ya kira zuwa ga Allah wa sallama tasliman kuma Allah ya aminci aminci wanda yake mai yawa wannan shine ƙarshen littafin malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wanda ya kunshi ba fasaloli ɗai-ɗai-ɗai guda saba'in da biyar bayan shimfiɗa da ya yi shimfiɗa ta ilimi in ba mu manta ba wannan shimfiɗa ita kanta wani abu ne da za a rubuta littafi kanta sannan kuma ya rubuta littafin ne sharhin hadisin abin da alharifin ash'ari wanda alimamu turmidi ya ruwaito shi da sanadi sahihi wanda a cikinsa Allah maɗaukacin sarki ya umarci annabi Isa annabi Yahya alaihi salam da abubuwa guda biyar ya sanar da banu Isra'il annabi Yahya ya ɗan yi jinkiri annabi Isa ya ce Allah ya ce ka sanar da banu Isra'il abubuwa guda biyar in kai ba za ka umarce su ba ni zan umarce su ya ce a'a idan na haka ina roƙon Allah maɗaukacin sarki an yakhsifa Allahu ina roƙon ina tsoron kada Allah ya daka ce ni to shi ne sai ya umarce su da biyar ɗin nan sannan maza su ne ya ce shi ne cewa a murukun bi hamsin ni ma kuma ina umarta ku da ababe guda biyar to su ne waɗannan a ciki akwai zikiri manzalla sama ya buga misali cewa misalin zikiri a rayuwar mutum kamar misalin mutum ne abokanan gaba suka biyo shi suna neman shi da dukkan nau'in makami da ka sani ana riƙewa kawai sun ya musu nisa ya musu nisa da yana hango su suna hango shi sai kawai ya musu nisa yana zuwa kawai sai ya samu wani waje maɓoya kawai sai ya ɓoye suna zuwa kawai sai suka wuce ba su gan shi ba to haka zikiri yake maka kana tare da abokanan gaba kala kala babban abokin gaba shaidan akwai zikirin fada da shi ga abokanan gaba nan kala-kala da waɗanda ka san su da waɗanda baka san su ba duka zikiri shine maganin su saboda Allah madaukakin sarki ya mana maganin abokanan gaban mu kuma Allah ya ba mu ikon ambatansa Allah madaukakin sarki kuma ya taimake mu shekara nawa muka muna karanta wannan littafin to ikhtalafa ulama